ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي نقول لغا لكينا تشكين قلن بوتي أولا يمتشي نتلاتة يو ترى قوات رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليه دلتلاتين دبقوي wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi kuma muna cikin kisar annabi musa alaihissalam tare da alkhadir alaihissalam kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa kafin mu fara karatu wannan yana tambaya ne dangane da cewa ya halatta idan mutum ya sanya wa yaransa sunan mahaifansa ya rika kiran yaran da sunansa ko ya sa masa wato wata inkiya to wani al'ada ce tamu amma ba wai shari'a ce ta ce haka ba ba wai shari'a ce ta ce idan ka kirawo wani mai sunan mahaifinka ba ko yaranka da ka sa wa sunan mahaifinka ko mahaifiyarka ka yi rashin ladabi ba bal ma za mu ga cewa a shi kansa suna ai ana ambatansa ne saboda tunawa da mai sunan musamman a ce sun rasu sunan ya kasance yana yawo a harasa a bakunan mutane wannan zai rika tuna maka da shi mai sunan sabanin idan aka ɓoye sunan ba lalle ne ko da yaushe ma aka kira shi ka tuna mai sunan ba na hakika inda a ce ɓoye suna shi ne girmamawa to da sai mu rika ɓoye sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ba za mu rika faɗarsa da sunansa ba za mu ka cewa muhammad rasulullah ba da sai dai kawai mu rika abin nan to amma za mu ga cewa muna faɗa sunan sahabbai muna cewa sai na abubakar mu ce umar mu ce usman mu ce na na aisha da ita ma uwar mu ce mahaifiyar mu ce ko da ko da ba ita haife mu ba amma uwar mu mene ce kamar yadda Allah ta'ala ce wa azwaju ummahatuhum to amma muna faɗa sunayen matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ma jin kuma cewa mun yi rashin ladabi da mun ce ummu salama ko mun ce zainab ko mun ce ramla ko ɗaya daga cikin matansa sallallahu alaihi wa sallam muna faɗar haka ba tare da jin cewa akwai rashin ladabi ba haka nan manyan malamanmu mukan faɗi sunansu ce malam abubakar mahmud gumi ba ma jin cewa rashin ladabi muka yi shi ambatan suna ba shi yake nuna rashin ladabi sai dai al'ada ta kan gudana wani lokaci to ba a cewa haramun ce don kawai an yi wani abu a al'adanci sai idan ya ci karo da wani abu da musulunci ya umarni da shi ko ya hani da shi to a nan ne ake fada da al'ada amma ba ta ci karo ba ba a cewa laifi ne don ka haifi ɗanka ka sa masa sunan mahaifinka kana kiran shi abba ko khalifa ko walid ko wane ne ba a cewa ka yi laifi amma kuma wani da zai rika kiransa da sunan mahaifin nashi ba a cewa shi ma ya yi laifi saboda ka kai al'ada ce ta da baibaye ka shi kuma bai ba wannan damar al'ada ta da baibaye shi haka ba wataƙila ko ya tashi a inda al'adar ba ta da wannan tasirin ba ta da wannan tasirin sai kuma ya ce wa ina hukuncin mutumin da ya danganta kan shi da kabilar da ba tasa ba wannan babu wani abu da mutum ya danganta kan shi zuwa ga wata kabila saboda kasancewar ya tashi cikin wannan kabilar ko suna da wani tasiri a rayuwarsa da yawa daga cikin malamai akan jingina su kabilun da ba nasu ba saboda wala'i akwai abin da ake kira alwala akwai alwala bil itq ya zama wanda da can bawansu ne sai aka yanta shi sai a jingina zuwa shi ga wannan kabilar kamar a ce sayyidina umar ko sayyidina abdullahi ibn umar yana da bawa to bawan nan sai ya yanta shi sai a rika kiran bawan nan al'adawi banu adi kabilar sayyidina umar ce kabilar abdullahi ibn umar ce amma shi wannan da aka yanta shi wannan ba ba kabilarsa bace amma kasancewar da ya taba zama karkashin sayyidina Umar sai ake jingina shi zuwa nan ga wannan kabilar akwai Zaid ibn Aslam Zaid ibn Aslam bawa ne ga Abdullahi ibn Umar to bayan ya yanta shi sai ake ce masa Zaid ibn Aslam al-Adawi al-Adawi to wannan jingina shi zuwa ga kabilar sayyidina Umar jinginawa ne na wala wala'ul itqi kamar yanzu al-Imam al-Bukhari zaka ga a cikin tarihin sa ana ce maka al-Ju'fi al-Ju'fi al-Ju'fi din nan shi ba ba daga kabilar Ju'fi ya fito ba Ju'fiyin ba amma kakansa kakansa ya musulunta a hannun su wannan kabilar saboda usul dinsa usul ne farisiya wato Imam al-Bukhari asalinsa ba farisi ne kakansa al-mughira ya musulunta a gurin waɗannan ƙabila ta al-jufiyun to sai ake jingina shi zuwa ga wannan ƙabilar sai a ce da shi al-jufi ce al-jufi maulahu to iran wannan suna nan da yawa a cikin a cikin tarihin malamai na musulunci musamman malaman hadisi saboda ka ba laifi bane dan an jingina mutum zuwa ga wata kabila saboda wani dalili ko saboda akwai hilfi akwai kamar al-asbahi imam malik ana jingina shi ga kabilar al-asbahiyin wannan kuma hilfi ne wato kamar yarjejeniya ce da kawance da suke da shi tsakanin kabilarsa da wannan kabilar to sai suka zama kamar kabila daya kamar a ce hausa fulani saboda yadda suka gauraye suka zama abu daya auratayya da zamantakewa da al'ada da addini da waye duk aka zama abu daya to sai sunan sai zama kawai bahaushe zai iya ce shi ba fulatani ba fulatani zai ce shi bahaushe ne sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa wai ya sai wani littafi the stories of the prophets na ibn kathir saboda ya ga yana son littafin to amma wanda ya kawo littafin ba nashi ba ne na baban shi ne ya sato ya kawo ya sayar masa shi kuma ya san littafin ba na shi mai sayarwa ba ne na babansa ne amma duk da haka saboda yana so ya saya wai to ya sayi kayan sata to ina ga wannan ansar a fili take ba ba sai an tabbin nan ba tun da ka ce na babansa ne ya sato kai kuma ka saya to bai suna abin da kai kenan ka sai kayan sata za ka sai ka mai dame shi sai kuma maganar cewa a warware mishi wannan shubuhohin ko shubuhar idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba to yaya aka yi sanar da cewa a gaba za a yi wata fitina ta rikici tsakanin musulmai biyu har kuma alhassan shine zai yi sanadin sasanta waɗannan masu rikingimu maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi da irin wannan siga ba wani ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba face Allah da kansa da kuma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa saboda haka kakkace wani ya ce manzo Allah bai san gaibu ba alkur'ani shi ya faɗa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce bai sani ba wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba wannan ba alkur'ani bane qul la aqulu lakum kace Allah ya ce wa annabi kace bazan ce muku ni taskokin Allah suna hannuna ba wala a'lamul ghaiba kuma ban san gaibu ba haka nan alkur'ani ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani as-su in ana illa bashirun wa nadhirun liqaumin yu'minun Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qul kace la amliku li nafsi naf'an wala darran ban mallaka wa kaina amfani ko cutarwa ba walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibu lau ana kiranta harfu limtina li limtina tana nuna kore wani abu saboda wani abu da ya koru da a ce na san gaibu kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi da na yawai yawaita alkhairi fiye da yadda yake yi wa ma masaniya su da wani mummunan abu bai same ni ba da duk abin da na san za a cutu in an yi shi ba zan sa a yi shi ba ba zan bari a yi shi ba mun sani cewa a yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam musamman aikin uhudu an samu matsala da a ce ya san gaibu to da zai magance matsalar tun bata faru ba a lokacin da suka yi tafiya gazwatul muraisi a gazwatul bani mustalik dan wuyan na Aisha ya faɗi ya abin nan ya bace aka yi ta nema aka yi ta nema garin neman sa har sallah ta abin nan ta nemi ta abin nan saboda an rasa ruwa daga baya aka aka daga abin nan abin nan raƙumarta godiyarta tana tashi sai ga dan wuyan a karkashin ta ce to da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam san gaibu sai ya ce ai ku daga wannan ai yana nan ƙarshe ƙarshe saboda haka Allah ta'ala shi yake sanin shine mai sanin gaibi mutlaki sai abin da ya ga dama ya sanar da wanda ya ga dama alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man ijtaba min rasul وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ubangiji ta'ala yana zaɓar cikin manzanninsa ya sanar da shi wani abu na gaibinsa idan ya fito ya zama sananne shi ke ya fita daga gaibin ubangiji kuma ya zama sananne ko da kuwa kai a wajenka matsayin gaibi yake amma a gurin wannan ba shi ne gaibin da ake magana a kansa ba yanzu kaga ashiratu sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggaya mana abubuwan da za su faru mun sani ko ba mu sani ba mun sani mun san akwai dajjal mun san akwai ya'juj wa ma'juj akwai hudowar rana daga mafadarta akwai kaza akwai kaza mun san duk asharatu sa'a din da manya da kanana annabi duk ya sanar da mu shikenan sai mu rika tutiyar cewa mu ma mun san gaibi saboda mun san wani abin da bai zo ba nan gaba zai zo in haka ne shikenan kowanne daga cikin mu nan ma ya san gaibi to kaga anan kuma kamar mun karyata fadar Allah da yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun Allah ce ka ce la ya'lamu man fis samawati wanda suke sammai sune mala'iku wal ard da waɗanda suke ƙasa babu wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah to in in har muka ce mu ba mun san gaibi to mun karyata Allah kuma ya ce ba wanda ya sani ko kuma mun ce mun sani ko wani ya ce a wani ya sani ba banda Allah Allah ta'ala ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mafatihul ghaibi din da sunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana guda biyar ce mafatihul ghaibi khamsu yace ba wanda ya san su sai shi to idan kai ka zo ka ce a wani ma ya sani wani ya sani wani ya sani wani ya sani ka gaskata abinda Allah ya faɗa ko ka karyata ka karyata ya ce babu wanda ya sani faqul innamal ghaibu lillah Allah ce ka ce innamal ghaibu lillah kadai sanin gaibi na Allah ne in wani ya zo ce shi ma ya sani ko wani wani ma ya sani a nan an gaskata Allah ko an karyata shi an karyata shi saboda haka a duba hadarin hadarin maganar kamar kana fito na fito ne da ayoyin alkur'ani wanda karara suka bayyana abin shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda yake cikin sahih bukhari take cewa man haddathaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaiba faƙad a'azama alfiryata ala Allah wanda duk zai baka labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu tace to yayi babbar ƙarya ya jingina wa Allah nana Aisha ce ta faɗa ba ni ba ba wani malamin izala ba ko malamin wahabiyanci saboda haka wannan magana ce da haka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga wasu 'yan yara suna 'yan waƙe-waƙensu ta daga cikinsu ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sai take cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikinmu ma muna da annabin da ya san me zai faru gobe sai ya daka mata tsawa ya ce da'i haza wa quli ma taquli bari wannan magana dai na faɗarta sai ya tsawata mata to kai in ka kiyarda ka ci gaba da faɗa to ka saba wannan sallallahu alaihi wasallam abinda ya daka ma wani tsawa ya hana shi kai kana faɗa saboda haka ba wai matsala ce ta ta wane ya faɗa ba ayoyi ne na alkur'ani karara to amma wani lokaci rashin a dai ƙiga karɓi gaskiya sai a ta rigima annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu abinda Allah ya sanar da shi amma kafin Allah ya sanar da shi bai sani ba shi yasa muka ce ba mu yadda da maganar mai alburda ba da yake cewa wa min ulumika ilman lauhi wal qalami wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha ومن علومك علم اللوح والقلم mai alburda yake cewa yana daga cikin kyautarka yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin kyautarka wani bangare na kyautarka duniya da lahira duka yace wa min ulumika yana daga wani bangare na ilimin mukanka ilmul lawhi wal qalam kana da ilimin lawhi al mahfuz kana da ilimin al qalamin qudra wanda ya rubuta duk abin da zai kasance da abin da ya kasance da abin da zai kasance har zuwa tashin kiyama to me barwa Allah kuma to ba mu yadda da wannan saboda ya ci karo da da ayoyin alkur'ani ya ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar ko aka sanar da shi to ya fita daga al-ghaibul mutlaq wanda ake magana a kansa al-ghaibu ne nisbi al-ghaibu nisbi kuma kowannen mu daga cikin nan yana da shi don haka ka san abin na san abin da baka sani ba ka san abin da ban sani ba a gurinka wannan abin da baka sani ba na sani gaibi ne kai a gurinka amma ni ba gaibi bane a gurina ba gaibi bane a gurin wanda na sanar da shi haka nan abin da ka sani ban sani ba gaibi ne a gurina amma kai ba gaibi ne a gurinka ba to irin wannan ba shi ake magana ba wannan kowa ma yana tattare da wannan annabi isa alaihi salam yana cewa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhuruna fi buyutikum zan rika ba ku labarin abin da kuka ci da abin da kuka aje a gidanku a gidaddajinku annabi isa alaihissalam in ka zo ya san mai ka ci a lokacin da ka fito da gida ya san ko mai ka bari ka ajiye in ka koma ka ci ba za ka ce annabi isa ya san gaiba ba a gurin wanda bai sani ba shi gaibi ne amma a gurin ka kai ka san mai ka ajiye ka san mai ka ci ai ba gaibu ba ne saboda haka shi a gurinsa ya san abin da wani bai sani ba wannan shi ne ake kira algaibun nisbi wanda shi ko ba a kansa ake ta magana ba wannan kowa yana da gwargwadon nashi malaminka ya san abin da baka sani ba na ilimi saboda haka akwai wani abu na gaibi nisbi dangane da kai abin da ma gaba anka to wannan da shi ake magana kowa ma sai a ce ya san gaibu kowa ma sai a ce ya san gaibu wanda kuma ba ba shine Allah ta'ala yake korewa yake korewa ba ina ga mubarar tambayoyin nan haka ne a karanta ayar ƙarshe ayar ƙarshe ayar ƙarshe da kuka karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
to wannan ita ce a ƙarshen aya da ta zo da kissar ko ayoyin da suka zo da kissar Khadir alayhi salam tare da Annabi Musa alayhi salam wanda muka ce wannan kissa a ƙarshen ta akwai abin da za mu yi ta'aliki a kansa da ya shafi a wasu abubuwa da ake fakewa da ita wannan kissa din har a gina wasu miyagun akidu waɗanda suke cutar da imanin mutum dole ne mu yi magana a kansu saboda tasirin da suke da shi a cikin rayuwarmu na san da yawa wasu kusan cajin ana cewa da wasu 'yan hakika 'yan hakika to 'yan hakika din nan alal hakika ba wai yanzu suka bayyana ba abu ne sun jima a tarihi kuma abinda suke faɗaɗin wasu daga cikin waɗanda ake jingina su da ilimin addinin musulunci wasu ma ana jingina su da walittaka su suka rubuta abubuwan illa iyaka dai su waɗannan 'yan hakika sun yi tsaurin ido ne wajen su fito ƙarar suna faɗar abin da ba a san ana faɗa amma ba wai ba su gan shi ba a rubuce a'a yana nan an rubuta musu kuma haka yake abubuwan da suke faɗa ɗin haka ne waɗanda ma za ka ga cewa wasu suna faɗa da su ba wai suna faɗa da su ba ne a kan wato gurɓacewar aƙidar a'a suna faɗa da su ne akan cewa sun keta doka ta cewa wanda yake da wannan ilimi na haƙiƙa ya rika ɓoye shi kada ya rika bayyana shi a gaban mahajubai wai duk wani mumini wanda ya yarda da zahirin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya akan doren shari'a sukan ce da shi mahajubi ne wato shi an tsare shi baya hango hakika to wai wanda ya kai ga hango hakika ya kamata ya batta sirri ce tsakanin shi da da kansa da sai kuma waɗanda suke wato masu matsayi irin nashi kai ya rika baza wannan yana fasa wannan asiri to ala hakika wannan akida masu ita sun fake ƙarƙashin kasa addini gida biyu cewa akwai shari'a akwai ilmu shari'ati akwai ilmu haqiqati ko kuma su ce akwai ilmu ilmu zahiri akwai ilmu batini akwai ilmu zahir akwai ilmu batin suka ce ilmu zahir shine ilimin shari'a din shine abinda muke karantawa na hukunce hukunce a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran annabawa suka yi bayaninsu sahabbai suka yi bayani malamai suka yi bayani aka rubuta mana a littattafai muke karantawa mun san hukuncin sallah azumi zakka hajji karkashin abinda muke karantawa a littattafanmu na fiqhu waɗanda aka ebo hukunce-hukuncensu daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan shine ilimin ilmu shari'ati ko ilmu zahiri waɗannan fuqaha'u su suka san shi shi suke shi suka sani kuma shi suke yayatawa shi kuma ilmul batini shine ilimin da yake boye wanda shi waɗannan ba su suke bayanin sa ba shi kuma ba ba wanda ya san shi sai ƴan tsirari sai ƴan tsirari wasu waliyai ƴan kaɗan su suka san shi kuma su waɗannan waliyan su za su iya maka bayaninsa duk wani wanda zai maka bayaninsa to bai san shi ba suka ce wannan shi kuma ilmul baɗin ɗin yana saba wa ilmul zahiri ilmul baɗin suka ce yana saba wa ilmul zahir saboda haka za kai a ilminka na zahiri za ka iya ganin abu haramun ne amma shi mai ilmul baɗin zai ga halal ne za ka iya ganin abu a ilminka wajibi ne amma shi a gurinsa haramun ne saboda haka duk abinda za ka iya gani a iliminka na shari'a ko iliminka na zahiri shi zai iya ganin akasinsa suka ce to wannan shi ne abinda ya faru tsakanin annabi musa da khadir alaihissalam ta shi annabi musa alaihissalam yana ɗauke da ilimin shari'ati na ilimin zahiri shi kuma khadir yana da ilimin batini yana da ilmul hakikati to sai kasance yana yin wasu abubuwa bisa doron iliminsa na baɗini shi kuma annabi Musa tunda ba shi da ilmul batin ilmul zahir yake da shi sai yake ganin ya ci karo da shari'a sai yake masa inkari yace to anan ne ake samun rashin fahimtar juna tsakanin waɗanda suke da ilmul zahiri waɗanda suka ce sai kitabu wa sunna da kuma waɗanda suke da ilmul batini suka ce za a hada da tasawuf haka su za su iya yin wani abu wanda a zahiri kai za ka ga ba daidai ba ne suka ce kuma kana da gaskiya ka ce ba daidai ba ne saboda haka iliminka ya nuna maka amma cewar faɗarka ba daidai ba ne wannan ba shi ke nuna abin ba daidai ba ne saboda ba ka da ilmul baɗin shi yasa ka gane ba daidai ba ne saboda ba ka da ilmul haƙiƙati shi yasa kake fahimtar abin ba daidai ba ne don haka kaga ashe shi ilmul haƙiƙati ko kuma ilmul baɗin wani ilimi ne wanda yake buɗe wa mai shi ƙofa ya rika watsi da hukunce-hukuncen shari'a yadda ya ga dama duk abin da ya ga dama ya yi in an taba shi ya ce yana da ilmul batin ne ko ilmul haƙiƙati shi yake kai kai shari'ata kake kansa shi yasa kake ganin abin da yake yi ba daidai ba ne suna cewa shi shari'a ita ce asali shi kuma ilmul batin shine far'u shine reshe akwai maganar da ibrahimu da suki kamar yadda yake cikin tabakat a yi haƙuri za mu karanta waɗannan abubuwa saboda gabarsu aka zo ba za mu ɗauko bayanin ba sai an zo gaban bayanin ta kama to kuma in an zo ba za mu wuce ba saboda haka a yi haƙuri ko da darasi ɗaya biyu uku ma za mu yi a kai kada a damu saboda in muka wuce kissar kuma shi kenan za mu shiga wata kissar ce za mu shiga kissar zilkar ne ne can ma kuma za mu ci karo da wasu wanda su ma suna buƙatar a yi musu irin wannan dajiya saboda haka za mu yi bayanin abinda yake akwai dangane da wannan gabar saboda mu warware irin mugun kullum da aka yi ƙarƙashin wannan kisa ta annabi musa da annabi alhadir alaihissalam a cikin tabakatul kubra na ash'arani juz'i na ɗaya shafi na 141 ya kawo maganar ibrahimu da suki inda yake cewa ash-shari'atu aslun wal haqiqatu far'u shari'a ita ce asali haƙiƙa kuma ita ce reshe fashari'atu jami'atu li kulli ilmin mashru ce shari'a ta tattare dukkan wani abin da yake ilimin da yake an shar'anta shi wal haqiqatu jami'atu li kulli ilmin khafi ita kuma haqiqa ta kunshi dukkan wani ilimi a goye to kaga a gurin su anan ita haqiqa daban take kuma ilimin mukan da suke cikin ta a goye suke ba kowa ya san su ba shi yasa za mu fahimci cewa yadda wasu suke ƙoƙarin su ce ai ilmul baɗini ana nufin gyara zuciya gyara zuciya da tsarkake ta da tsabtace ta daga hassada da ƙullata da yi don wani Allah za mu fahimci cewa ba haka ba ne tunda in haka ne ai ikhlasi ba far'i ba ne ba ka cewa ikhlasi far'i ikhlasi shi ne asas ma na dukkan wani aiki amma kaga anan cewa suka yi ilmul haƙiƙati far'un ne kaga ya nuna ba shi ne ikhlasi ba don haka wanda zai kokarin yi musu tawili da cewa ikhlasi suke nufi sai ya fahimci haka ba ikhlasi suke nufi in ikhlasi ne ba za su kira shi far'i ba sannan shi wannan da suki ibrahim da suki kamar yadda shi wannan ya kuma kawowa shi a sha'arani a cikin tabaqatul kubra tabaqatul awliya juz'i na 1 shafi na 150 yake cewa ahlus shari'ati wannan abin da zan karanta shi zai sa ka fahimci cewa ilimin shari'a daban ilimin hakika daban suna kuma cin karo yace ahlus shari'ati yubtiluna as-salata bil lahnil fahish masu shari'a in masu bin shari'a masu bin shari'a shine wanda suke bin hukuncen hukunce na fikihu idan mutum yana karatun alqur'ani yayi mummunan kuskure musamman a karatun fatiha ya karanta alqur'ani ya bashi wata ma'ana daban to suka ce sallar mutum ta baci ya ce wa ahalul haƙiƙatu yubtiluna salata bil khuluqil fahish amma su ahalul haƙiƙatu su kuma suna ɓata sallah da inda aka yi mutum yake ɗauke da mummunar ta'ada fa idza kana batinuhu hiqdan aw hasadan aw su'a dhannin bi ahadin aw mahabbatin lid dunya fa salatuhu batila su masu ilimin haƙiƙa suna cewa idan mutum a zuciyarsa akwai kullata ga wani ko akwai hasada ga wani ko akwai mummunan zato ga wani ko akwai san duniya a cikin zuciyarsa to sallarsa ma in yayi bata yi ba wannan shari'a ce yayi daidai da shari'a mun dai san mu talatin salati a shari'a ba wannan ba a cewa mai hasada sallar shi ba ta yi ba hasadarsa tana na a matsayin laifi da Allah zai kama shi akan in bai tuba ba sallarsa kuma tana na a matsayin sallah ba a bata masa sallah saboda shi mai hasada ne ko mutum dan yana san duniya da mutum yana san duniya shikenan sai sallarsa ta baci to ya za a yi mu gane cewa ya za a yi wani abubuwa ne a zukata ya za a yi mu gane cewa wannan sallar shi ta yi wannan sallar shi ta baci tunda wani abu ne a zuciya sai dai in za mu rika muna na mutane zato wanda shi ma kuma yana daga cikin ma abubuwan da suke bata sallah a gurinsu to kaga wannan yake nuna maka cewa a ita ita hakika a gurinsu tana yin hannun riga da shari'a abinda shari'a ta ce daban abinda kuma suke kira hakika shi kuma ya faɗa daban wani lokaci sukan kirawo wato karɓar abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sukan kirawo shi sukan kira shi da hakika mun sani cewa bayan Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa duk wani abin da ake ruwaitowa daga wajensa ana ruwaito shi ta hanyar isnadi ne haka almajiran sahabbai suka yi karatu ga wurin sahabbai su kansu sahabbai suka yi karatu gurin ƴan uwansu sahabbai idan akan abin da basu ji su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba duk wani hadisin da sayyidina abubakar bai ji shi ba to yana tambayar wani sahabi ne ya gaya masa duk wani hadisin da sayyidina umar bai san shi ba yana tambayar sahabin da ya sani ne ya gaya masa idan muka duba littafin raf'ul ilamul raf'ul malam al a'lam da ibnu taymiya zamu ga misalai irin wannan da yawa abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya nemi ilimin wani abin da bai sani ba sayyidina umar ya nemi ilimin wani abu da bai sani ba daga wajen waɗanda suka sani cikin sahabbai amma ba mu ji cewa kai tsaye ya ce shi zai tuntuɓi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah ba mu taɓa ganin wannan a cikin wani hadisi wani wata ruwaya sahihiya ba haka nan tabi'ai da suka zo almajiran sahabbai duk abin da suka karanta na ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari sun karance shi ne ta hanyar sahabbai ba wani tabi'i da ya bushi iska ya ce shi shi ba ruwan shi da sauran sahabban nan kawai kai tsaye zai rika karbuwa daga manzan Allah akwai shi babu shi su sa'id ibn al-musayyib su ata ibn abi rabah su al-hasan al-basri su muhammad ibn sirin su imam az-zuhri manya-manyan sahabban da muka tabi'an da muka sani sun yi karatu su urwa ibn zubair duk sun yi karatu ne gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manyan su da kananan su amma bamu taba jin wani yana cewa shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye yake karba ba to amma su masu da'awar ilmul haqiqati sukan ce mutum na iya karɓa kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma yana daga cikin shi bangaren ilmul haqiqati din idan muka duba littafin ar-rimah na Umar al-Futi yana cikin yan buga shi tare da jawahirul ma'ani idan muka duba a ciki juz'i na biyu shafi na 166 zuwa 174 akwai inda yayi bayanin karanta fatiha a cikin karanta abin nan karanta bismillah a cikin fatiha a sallah shin za a karanta bismillah ko ba za a karanta ba ya kawo dalilai ya kawo ya rubuta wajen shafi takwas ya kawo hujjoji na dalilai na fiqhu wato irin wanda malaman fiqhu suke hujja da shi a ce manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce a ce wani ya ce cikin a faɗi kiyasi da sauran dai hanyoyin da aka san ana hujja da su a fiqhu duk ya kawo su wajen shafi takwas sai ya ce nan abinda zan karanta shi zai nuna muku akwai akwai shari'a a gurinsu akwai kuma hakika a gurinsu ita hakika daban take za kuma ku ji mecece hakikar a wajensa sai ya ce wa amma fa huwa mu'tamaduna ala qira'ati al-basmalati awwal al-fatihati fi salati min jihati ilmi shari'ati sai ya ce wannan dalilan da muka faɗa na fiqhu su ne madogaran mu akan karatun bismillah a farkon fatiha a sallah amma ta bangaren ilimin shari'a sai ya ce wa amma mu'tamaduna ala qira'atiha awwal qira'atiha awwal al-fatihati fi salati min jihati al-haqiqati yace to amma madogaran mu kuma wajen a karanta bismillah a farkon fatiha a cikin sallah ta bangaren haqiqa kaga akwai shari'a ya fade ta kuma da hadisai da ita kawo irin wanda muka saba hujja da su to sai yace amma hujjar mu kuma ta bangaren haqiqa yace faqad amarani sayyidi muhammadul gali ya ce shugabana muhammadul gali ya umarce ni shi wani muhammadul gali ɗaya ne daga cikin muridan shi tijjani ya ce ya umarce ni da in karanta wato bismillah a farkon fatiya a sallah wa'azina li fi zalika wa fi ita'iha ya min izini ya ce ni ma zan iya ba ma wani bayan waccan hadisan ai kaga ba sai kuma wani ya baka ba ya ce ya mai izini kuma ya ce zai ba shi ma ya rika ba ma wasu sai ya ce wa huwa an sayyidina ahmad ibn muhammad tijjani ya ce shi daga nan ya karɓo shi kuma wa huwa qad amarahu bidhalika wa adhina lahu fihi sayyidul wujudi shi kuma wanda ya umarce shi ya bashi izinin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan kai tsaye babu wani isnadi kawai kai tsaye daga daga wanda ya rayu a karni 11 zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa adhina lahu fihi manzon Allah shi ya masa izini wa adhina lahu sayyidul wujudi wa alamu shuhudi sayyiduna wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kaga ashe akwai ilmin shari'ati akwai ilmin haqiqati daga cikin abin da suke kira ilmin haqiqati shine kai tsaye kace manzon Allah ya gaya maka ba tare da ka faɗi isnadi ba kace kun kun hadu da manzon Allah ya gaya maka ko ya baka izini to kaga wanda ya bude kofar kawai kowa ya ga dama ya shaki iska ya kawo wata bid'a ya ce ai ya gamu da manzon Allah ne ya gaya masa akwai abdullahi al-mashari abdullahi al-mashari shine wanda yayi wa dr dair mai gari dr dair mai gari Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin malamai mu ne na bayero ya yi littafi akan Sheikh Ibrahim Inyas sai ya masa raddi shi wannan abdullahi al-mashari inzarun wa ifada ila bayi dinihi bi shahada to a ciki sai yake cewa wa qad yunkiru ba'd al-ulama'i imkan al-akhdh 'an Allah ba'd al-anbiya'i kaga abin ya wuce ma maganar a karba daga manzan Allah kai tsaye har ma daga Allah ya ce wasu malamai ba za su yarda cewa za a iya karbowa daga Allah kai tsaye ba bayan annabawa wato baya ga annabawa ba kuma wanda zai iya karbar sako kai tsaye daga Allah wasu suna kin yarda da haka ya ce wal hujjatu alaihim in khalafu al-awliya tunda sun saba waliyai hujja ta hau kansu wato tunda maganar waliyai ce haka cewa kawai za ka iya karɓowa daga Allah haddasa ni kalbi an rabbi suka ce tutun da waliyai su suka faɗa ka ko ka saba musu to hujja ta hau kanku wani waliyi ne zai faɗi magana da ta saba manzan Allah ka saurare shi wannan ba waliyin Allah ba ne waliyin Allah shi ne wanda yake tafiya akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummarsa akai duk wanda ya sauka daga kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zama waliyin Allah ba sai dai zama waliyin shaytan to kaga wannan shi zai nuna maka hadarin wato ita wannan aqida ta bambance addini cewa akwai hakika akwai shari'a ilimi akwai hakika akwai shari'a ko akwai ilmu zahiri akwai ilmu batini in ka ce ilmu zahiri ilmu batini ana nufin ilimin da ya shafi gyaran zukata wannan dama ba shi ake magana akan sa ba wannan duk mun yarda ikhlasi tsoron Allah gaskiya da sauransu to amma in ka karanta maganganun su zaka fahimci cewa ba wannan ake nufi ba su suke nufi tun da inda wannan ne ba abinda zai sa a rikici ba abinda zai sa wani ya fito ya inkari don ka ce ilimin gyara zukata da taskiya kamar yadda wasu ƙwarin su ce ai abinda aka yi gina abin a kansa shi ne gyara zuciya gyara zuciya wannan abin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alkur'ani cike yake da wannan hadisan manzala cike suke da abubuwan da za su gyara mana zuciya ko babu akwai saboda ka kaga ashe wannan ba shi ne abin saɓani ba amma yanzu wannan abubuwan da ake karantawa da nake karanta maka ana kuma ce maka shine hakika shine ilmul batini waye zai yarda da wannan duk mutumin da ya yarda da cewa zai tafi akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai da zai amince da wannan dole yayi bayani to kasancewar abin yana da yana da hadari dole ayi bayani domin ta haka ake batar da da yara ta haka ake batar da mata da samari wasu saboda kishin addini da san addini in aka zo musu da waɗannan abubuwa shi kenan a dukkan sai a sai a cusa musu shi Sheikh Muhammadu Magribi Ash-Shazali shi ma ɗaya ne daga cikin malaman ɗariƙar Shazaliya wanda yana daga cikin waɗanda suke da magana akan wahdatul wujud yana da maganganu akan wahdatul wujud cewa komai ka gani Allah ne kowa ma Allah ne yana cewa kafa bi ilmul qaumi qawlu Musa alayhi salam alayhi salatu wassalam lil khadri alayhi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani bima ullimta rushda وهذا أعظم دليل على وجوب طلب علم الحقيقة كما يجب طلب علم الشريعة kaga ya kullo ta kissar Khadir alayhi salam da ita zai yi hujja akan karkasa ilimin shari'a karkasa ilimin addini akwai cewa akwai na shari'a akwai kuma akwai na hakika ya ce ya isa alfahari ga ilimin ilimin ilimin su waɗannan mutane yana nufin masu bin tafarkin sufanci ya ce ya isa abin alfahari bisa ilimin nan nasu faɗar annabi musa alaihissalam lil khadir annabi musa alaihissalam ya ce wa khadir hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin in bi ka ka sanar da ni abin daga abin da aka sanar da kai na shiriya yace wa hadha a'zamu dalilin ala wujubi talabi ilmi al-haqiqati yace wannan shine mafi girman dalilin da yake nuna wajibcin a tashi a nemi ilmul haqiqati kama ya jibu talabu ilmin shari'ati kamar yadda yake wajibi a tashi a nemi ilimin shari'a wato duk zamanin da muke yi mun bar wani abu na wajibi mun ƙi shi shine mun ƙi tashi mu nemi ilimin haƙiƙati sai ilimin shari'ati kawai muka sa a gaba tare da cewa wai ga annabi Musa alayhi salam ya je neman ilimin haƙiƙati gurin Khadir wanda za mu ji gaba cewa abinda Khadir yayi daidai yake da shari'a kai ba shari'ar annabi Musa ba ko mu shari'ar mu nan daidai yake da ita ba ta saba ba za mu yi wannan bayanin nan gaba to kana iya ka tambaye shi shi mai cewa wajibi a nemi ilimin haƙiƙati kamar yadda ake neman ilimin shari'ati yaya za mu yi mu nemi ilimin haƙiƙati in wani mu yana sanya shi ma ya zama ilimin haƙiƙati gare shi me zai yi to shine nan yake baka ansa a sha'arani abdulwahab sha'arani yake ba da ansa a cikin wani littafin sa al-mizanul kubra ku saurara ku ji ansar ku ji za ku iya neman wannan ilimi ya ce inni a khastu kaifiyata suluki awwalan anil khadri alayhi salam ilman wa imanan wa tasliman ya ce farko na koyi kaifiyar shi wannan suluki wato wannan hanyar da yake bi ta abinda hanyar shi da yake bi ya ce da farko ya karance ta ne daga khadir alayhi salam wato sun haɗu da khadir ya karanta a wajensa shi ya bashi ilimin ya samu imani ya miƙa wuya thumma inni akhadtu fi suluki ala yadi sayyidi ali al-khawas hina tala'tu ala ayni shari'ati dhawqan wa kashfan wa yaqinan yace kuma sannan wannan suluk din ya karbe shi ne daga hannun shugabansa ali al-khawas lokacin da yayi tsinkaye ga ainihin abin da shari'a ta kunsa na zauki da kashfi da yaqini ya ce la a shukku fihi ba na shakka a ciki fajahattu nafsi kaza wa kaza sana ya ce ya yi matuƙar wato iya ƙoƙarinsa shekara da shekaru waja'altu li hablan fi saqafin fi saqafi khalwati adahu fi unuqi yace igiya na sa inda nake khalwa wato nake keɓanta domin wuriddaina yace sai ya ɗaure igiya a jikin a jikin wato rufin rufin ɗakin ya ce wa ada'u fi unuki sai in jawo igiyar in sa a wuyana kamar mai rataye kansa hatta la a jambi alal ardi dan kada in kwanta in yi bacci saboda haka ko da yaushe igiyar na wuyana kaga ba damar in kwanta in yi bacci dole haka zan yi ta zama in yi ta zikiri ina wuridi wa balagtu fi tawarru'i kuma na kai matuka wajen tsantseni hatta kuntu asuffu turab har ya kai har ya kai wato ƙasa rairayi nake jiƙawa in sha idan lam ajid ta'aman yaliqu bi maqami idan na rasa abincin da ya dace da matsayina allazi ana alaihi fi fil wara'i matsayin da nake kansa na tsantseni saboda haka in ya ga duk abincin gari ya ga haramun ne shi ba zai iya cin kowane abinci ba na gari da sauran musulmi suke ci don haramun ne ya rasa inda zai samu abincin halal sai ya jiƙa rairayi ya sha wa kuntu ajidu litturabi dasaman ka dasamin lahan yace kuma in ina cin wannan kasar sai in rika jin tana tana wato maiƙo kamar maiƙon nama wannan karama sa ce kenan aw samni aw laban ko ko ko ko ko mai ko kuma ainihin nono yace wa kadhalika kuntu la amur la amurru fi dhilli imarati ahad alwulati haka nan yazan in na zo wucewa hanya akwai wani babban mai akwai wani mai shugabanci wani wanda yake rike da mukami to ba na yadda in wuce ta inuwar inuwar gidansa wato ko inuwar gidansa ba zai shiga ya je ya shiga inuwar haramun saboda haka in ya san wannan yana da wani matsayi yana rike da wani mukami to in ya zo ya ga inuwar gidansa ce sai ya zagaye ta wa kuntu la akulu min shay'in illa ba'da taftishin fihi ghayat at-taftish wannan fa dan ya kai ga samu ilmul haqiqati ne saboda kaga hanyar da zaka muka samu ilmul haqiqati ya ce ba ya cin komai sai ya yi matuƙar bincike gaya wala abtafi fihi bi rukhsati shari'i ya ce ba ya haƙuri da sauƙin da shari'a za ta yi wa ana ala zalika bihamdillahi ilal an ya ce a kan haka yake hai zuwa yanzu don shari'a ta masa sauƙi ya ci abu kaza ba ya yarda ya ci kaga shi ba ruwan shi da ita ولكن مع مع اختلاف المشهد فاني كنت فيما مضى انظر الى اليد المالكه له yace a yanzu ma akan wannan hanyar yake yace amma da bambanci ma'ana yanzu yafi yafi nukuwa sosai yace da can in zai bambanci halal da haram yana ruban wane ne zai bashi abin ta hannun wa zai fito to sai ya gane in ya fito ta hannun wani haramun ne in kuma ta hannun wani ne halal ne to ya ce da haka yake amma yanzu ba haka ba ne ta yanzu yake ganewa ya ce wal'an an zuru ila launihi au ta'amihi fa'udiriku lilhalali ra'ihatan tsayiba wa lilharami ra'ihatan khabisa ya ce yanzu kawai launinsa da ɗanɗanansa kawai nake dubawa idan na duba launin abincin da ɗanɗanansa da ƙanshin da yake sai in gane cewa halal ne abincin nan ko haramun ne saboda shi na halal zan je yana ƙanshi shi kuma na haram zan je yana wari وللشبهات رائحة دون الحرام في الخبث إن كما شبهات زنج تناوالي أما والنت بيكين هرم فأترك ذلك عند هذه العلامات دنا جو أن علامة زنقان وأن أبنشن هرم لي سيئن بشكو شبهات سيئن كالت إن كما هلل لي سيئن شي فأغناني ذلك عن النظر إلى صاحب اليد ولم أول عليه أول عليه daga nan na wadatu ba na bukatar sai na kalle ka kai da ka kawo abincin kai waye saboda ka bana dogaro wannan duk salaha ka ko kai liman ne ko kai waye abincin kawai zan duba kuma mutum ko barawo ne in ya ka abinci yana kanshi na san wannan abincin halal ne sai in ci in kuma limami ne ya kashi na ji warinsa sai in bar masa kayansa to kaga in ka kai ga wannan mataki me za ka karanta kuma na hadisi da alƙur'ani tunda kawai kana da alamomin da kai kake gane halal da haram ba ruwanka da littafan shari'a an fahimci ina ake so a kai ga gare shi so ana so a kai ga cewa in ka haka wannan matakin ka fi karfin kai ka tsaya wannan abubuwan da kake karanta a littattafan risala waye waye waye duk zato kake yi don haka suke kiran abu sun ce abinda ake malaman fikin suka rubuta zato ne abinda su suke kai shine yaqini saboda haka kaga da zarar aka gaya maka wannan to shikenan kai yadda da wannan kuma kai yadda ka taka wannan mataki to shikenan ba ruwanka da zuwa wani karatu don abinda ake yi kai kai naka addinin daban amma kuma kana fakewa kan cewa kai kake kan musulunci an tambayi sha'arani ya tambayi shehinsa al-khawwas game da fadar shazali da yake cewa man lam yataghalghal fi ulumil qaumi mata musiran ala kaba'iri wa huwa la yash'uru yace wanda duk bai nutsu ba a cikin ilimin waɗannan mutane wato irin wannan ilimin na hakika duk wanda bai bai nutse a cikin sa ba to zai mutu yana yana aikata kabira ko bai ko ya sani ko bai sani ba sai ya tambaye shi game da wannan me yasa yace ilimin su waɗannan bai ce ilimin shari'a ba sai ya bashi ansa yace na farko li adami itina'i ulama shari'a bil adab al batiniya ce saboda su malaman shari'a ba su damu da ladubba na badini ba don haka ba za a kawo ilimin su anan ba na biyu kuma ya ce kaunuhun fi ilmihim ya atamiduna ala zanni la ala yaqin kasance wasu su a iliminsu suna dogaro ne da zato ba bisa yaqini ba ba akan yaqini suke ba to kaga wanda yayi kama da abinda ibnu zayfalla ya kawo shi daga a tarjamar malamin sa ko ɗaya daga cikin waliyansa Muhammad ibn Rafi cewa ya kai ziyara gurin wani malami malamin fiqh ana kiran shi Abdul Hadi sai malamin fikihun ya ba shi abinci sai ya ce ba zai ci ba ya ce da shi ai wannan dukiyar ta haramunci ya ce ya ƙulu faka shafna an hakikati ya ce da muka yi bincike kuwa don mu gano hakikanin wannan abu da ya faɗa fawajen na an na ihdal bagaya a tatbihi sai muka gane wata karuwa ce ta kayan abincin amma shi duk da baya gurin aka yi yana ganin abincin kawai daga ƙanshinsa ya gano cewa wannan abincin na karuwa ne to kaga wannan hanya ce ta su rushe shari'a gaba daya kuma akan ta ne suke tafiya duk abin da kaji ana tabar gazar da ana yi da wannan to karkashin irin waɗannan maganganu ne wanda suna nan da yawa waɗannan ɗan misalai ne kawai na ɗan ciro mana saboda zan shimfiɗa akan abin da zamu zamu faɗa shi yasa waɗanda suke da'awar ilmul haqiqati ko cewa su yan hakika ne a daina ganin kamar wani abu ne su suka shirya wa kansu a'a ya kamata a fito a gaya wa mutane cewa a rubuce suka gani kuma waɗannan da suka rubuta waɗannan abubuwan ya kamata a fito a yaƙi aƙidinsu wanda wannan rufa-rufar ita ce muke cewa dole a kware ta dole a fito a bayyana ban sani ba kunan akwai 'yan hakika mu dai akwai su to wannan waɗannan maganganun a kansu suke gina duk abin da suke ginawa matsaloli guda biyu dole ka warware su dangane da wannan kissa wanda suke dogaro da ita akan cewa iliminsu da suke tinkaho yana komawa zuwa ga khadir wala'alla farkon wanda ya fara jingina ilimin waɗannan mutane da abin da suke yadawa na aƙida zuwa ga alhajar alaihissalam farkon wanda ya yi wannan watakila shi ne alhakimu tirmidhi wani wanda ya rubuta littafin khatmul wilaya cewa walittaka ita ma akwai khatmul auliya kamar yadda ake da khatmul nabiyina sauraka ana cika she wilaya alkhasa wilaya al'amma ita ce take nan a buɗe kai ma za ka yi zama wali amma wannan ba ƙofar walittaka ta musamman ba akwai waliya in ajin tubarkalla to su wannan su ma suna da khatamul auliya'i khatamul auliya'i kamar yadda annabi yake khatamun nabiyina to su kuma khatamul auliya'i ne da kansu babu kuma wani waliyi da zai shiga wannan kofa to shi rubuta wani littafi akan wannan to a cikin littafin ya faɗi cewa shi khadir tun farkon halitta yayin da ya dubi sha'anin sufaye sai ya buƙaci Allah ta'ala ya yi masa tsawon rai har ya samu haɗuwa da su sai aka ba shi doguwar rayuwa wanda har ya haɗu da su ya cakudu da su ya gaure da su to a wajensa suka samu ilimin da suka samu ya ce khadir ɗin nan tun zamanin annabi ibrahim a.s. yake kuma yana daga cikin manya-manyan kwamandojin sojojin zilkar ne isa da za mu karanta nan gaba kuma shi zulkar ne wai ya fita yawon da ya fita duniya ya fita neman ainul hayati ne wani marmaro na ruwa wanda in an shashi shi kenan ba a mutuwa to da ya fita yana ta nema shi khadir yana cikin sojojinsa cikin kwamandojinsa da aka yi aka je aka yi sansani a wani guri inda ruwan yake shi bai san ruwan yana nan ba shi zulkarnaini shi kuma khadir ya zagaya ya shiga cikin itatuwa sai ya ga ruwan sai ya sha saboda haka shi sai ya samu ya sha shi kuma wanda ya fita neman bai samu ba shi yasa zulkarnaini ya mutu shi kuma yake nan har yanzu yana yawo yana gamuwa da waɗannan mutane yana ba su laƙinai yana ba su wurdai yana ba su abubuwa irin wannan shi yasa da wuya ka ga ka ga wani wanda ya burin ƙasa cikin harkar tasawuf bai ce maka ya haɗu da kadir ba da babban su da ƙarfi inda ya cika sai dai inda mancan a baki baki yake ko kawai dai yana ɗan ɗan ɗan ɗan goyon baya ne ka san muna da su su suka fi yawa ma akwai ƴan goyon baya to ƴan goyon baya su ba matsalar su kawai ba su sani ba ne in aka sanar da su da wuri ba su ne duk nan ai duk yawanci yan goyon baya ne duk suka dawo muke ta tafiya da su aka aka tuba shi wanda ya nutsa cikin abin wanda ya ki yarda a fito ai bayanin shi yake magana to akwai qadiya guda biyu wanda dole a tattauna ta qadiya ta farko shin al-khadir din nan annabi ne ko waliyi ne wasu da yawa musamman waɗanda suke bin tafarkin tasawuf suna cewa al-khadir waliyi ne da su da wasu ma wanda ba su ba kai wanda suke ganin waliyi ne abu ali ibn abi musa ibn abi musa al-hanbali yana daga cikin masu cewa waliyi ne abubakar al-ambari abul qasim al-qushairi duk suna ganin cewa yana daga cikin waliyi waliyi ne ba annabi bane ibn arabi at-ta'i ibn arabi al-makki mai futuhat al-makkiyya yana cewa al-khilafu fihi inda ahli adh-dhahiri masu bin ilimin zahiri suke da sabani game da khadir wali ne ko ba wali bane yace masu bin ilimin zahiri suke sabani wali ne ko ba wali bane fa innahu indana maqtu'un min al-awliya ila min an-nabiyina amma mu a wajen mu ba mu ko shakka cewa yana cikin annaba yana cikin waliyai ba cikin annabawa zamu ji me yasa suke ta kokarin sai sun ce wali ne ba annabi bane saboda annabi yanzu ya zo gurinsa neman ilimi kenan in ba annabi ba ne waliyi ne kenan waliyi na gaba da annabi shi ne abinda ake so a kai gare shi shi ne dalilin dagewa da ta karkarewa kuma a ce maka ilmul baɗin yana hannun waliyai a ce maka ilmul baɗin a hannun waliyai ke ba a hannun annabawa ba saboda haka in kana son ka samu ilmul baɗini ilmul haƙiƙati kakkace za ka ɗauki littattafan hadisai bukhari muslim kana ta karanta ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu don ba annaba ke da wannan ba sai ka koma ga waliyai wannan shine hikimar da ta sa su suka dage akwai waɗanda sun ce waliyi ne ba wai bisa wannan fahimta ba amma dai su kamar yadda shi shi ibnu arabi ya bugi kirji yake faɗa yace su waɗannan ahlul zahiri su suke sabani waliyi ko ba wali annabi ko wali yace amma mu a wajen mu maqtu'un indana mu mun gama magana mu babu wani shakka a gurin mu cewa waliyi ne ba annabi bane insha Allah karatu na gobe za mu ji dalilan da sai sa suka ce wali ne ba annabi bane sannan mu ji kuma kauli wanda yake na jumhurin malamai da abinda suka yi hujja da shi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh